والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba muna sura ta ashirin da biyar suratul furqan mun kuma yi darasi guda biyu a cikin wannan surar mun tsaya aya ta ashirin da shida za mu dawo daidai kan aya ta ashirin da biyar inda za mu tashi yau darasi na uku kenan a wannan sura mai albarka wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nazzala al-mala'ikatu tanzila الملك يومئذ من حق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا دي nan muka tsaya insha Allah ta'ala za mu dawo daidai kan ayar mu fara ta nan muna roƙo ubangiji madaukakin sarki sai mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai sai kuma ba mu ikon aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا Allah madaukakin sarki yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam katina lokacin da sama za ta tsatsage da giragizai wani jilal mala'ikatu sannan mu sassaukar da mala'iku tanzilan mutakar saukarwa Allah yake al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman a wannan yinin mulki ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ar-rahman wa kana yawman lalle wannan yinin ya kasance alal kafirina ko kuma asiran mai kunci ne alal kafirina ga waɗanda suke kafirai malai yake Allah yana bada labari an hauli yawmal qiyama dangane da wato da tajin hankalin da za a shiga ranar alkiyama وما يكون فيه من الأمور العظيمة لإذن الأمر الذي أحدد الزو ما الأمر أمنيا فمنها انشقاق السماء وأن يجي لكي الأمر الذي أحدد الزو لنا القيامة أقول تستعجي والسماء لأن يجي إذا السماء انشقت sannan kuma wata faɗuriha da kuma kyakkece wata shine idan sama'un fadarat wan firaji hadil gamam da kuma yayyace wanda za ta ta hanyar wato giragizai girgije daban-daban mala yake wa huwa zulalun nurul azim shine wato girgize na wani haske wanda yake babba wanda yake walƙawa yake haska idan wani zulu malaikati samawati yawma idin sako malaiku a wannan yinin bai yuhiduna bil khalaiq sannan za ki ce waye wato narmul narmul bai yuhiduna bil khalaiq fi maqamil mahshar ki ce waye wato halittu gaba daya wato a filin tashi alkiyama sannan ubangiji madaukakin sarki sun mai biyo rabbu tabaraka wa ta'ala da Allah yake waja rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo da malaiku sahu sahu shine Allah madaukakin sarki zai zo amma ba mu san ya yanayin zuwan ne ba amma mun yarda sannan malaiku za su zo su an gaya mana sahu sahu za su kewaye halittu gaba daya da mutum da aljanna to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana a can cikin suratul baqara ay yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr ai ba abinda mutane suke jira ba dai zuwan Allah madaukakin sarki da kuma mala'iku a cikin girgiji girgizan da zai taho a ganki ya taho a dunkule to a cikin mala'ikun za su sauka sannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana a can wata sura daban cikin suratul haqa fa yawma idin waqa'atil waqi'a kana ganin wannan ka san me afkuwa ta afku Allah yake wanke kashi sama'u domin sama ta yaji fa hiya yawma idin wahiya ta yi rauni duk karfin nan da take da shi ta yi rauni a wannan lokacin wal malaku ala arja'iha malaiku suna sasannin da gefe wannan kuturoyin guda hudu da ka sani wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sannan wasu malaiku guda takwas suna rike da al'arshin ubangiji madaukakin sarki duk wannan abin da ake nema a gurin musulmi shine imani ka yadda cewa hakan za ta auku amma kai biyar yadda za ta auku ba mu sani ba amma dai rana alkiyama wannan yanayin da Allah ya faɗa a alkurani la budda min sai ya auku sai Allah ya ce na
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله مدعوك تنسلك يكي ويوم يعبد الظالم على يديه فتلا ranar da azalimi zai rika cizon yatsansa ranar da na sani kenan ya ƙulu kaji yana cewa ya laitani ya kai tona idda khaftu ma'a rasul sabila ina ma na riki hanya kyakkyawa tare da manzon da aka turo shine ina ma na dau kirmar da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya fadakarwa akan ta sai Allah madaukakin sarki yace ya wailata zai ci gaba da cewa ya kai tona laitani lam attakhid fulanan khalilan ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba me yasa laqad adallani an zikiri domin ya fatar da ni ga marubbin alqur'ani shine azzikir da ba'da idda'ani bayan qur'ani ya zo ya mun gargadi ya kuma yi mun bishara sai Allah madaukakin sarki yace wa kana shaytanu lil insani khazula lalle gidan ya kasance mai tabar da mutum wannan aya tana da sababin nuzul da malamai musamman Imam al-Qurtubi a cikin littafinsa Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an da malam wato Ibn Jawzi a cikin Zabil Majid da sauran malamai sun kawo a Imam Tabari Sheikhul Mufassirin cewa sababin nuzul ɗinta ta sauka ne akan wanda ake kira Uqba ibn Abi Mu'ayyid da shi da wato Ubay bin Khalaf ko kuma Umayyah bin Khalaf ƴan uwa ne wayannan to amma a wajen ruwaya sai suka yi sabani a cikin suwayi dukkan su kafirai ne Ubay bin Khalaf da Umayyah bin Khalaf wata rana shi Uqba ibn Abi Mu'ayth wanda karshen rayuwar da shi da yana Ali ne ya kashe shi a yaki to kuma wayancan Annabi alaihi salatu wasalam da hannunsa ya kashe Ubay bin Khalaf shi za ka ce wanda ya fi kowa shiga uku kenan wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe to annabi alayhi salatu wassalam shine wanda aka ce annabi ya taba kashewa a filin yaki shine ubayyu dan kala to abin da ya faru shine shi uku ba ibn abi mu'ayth wata rana ya hada walima yace kuma yayi alƙawarin duk manyan qurayshawa kowa sai ya halatta kuma ba musulmi bane saboda haka da ya tura annabi alaihi salatu wasalam da gayyata sai annabi ya ce a je a ga ya bar sai dai zai musulunta zai zo shi kuma saboda yana so annabi ya halatta sai ya ce ya musulunta kawai ya musulunta to lokacin mugayen abokai ba ta mugun abokinsa baya nan da ya zo ya ji labarin ai ai umai uwa wato uku ibnu abi mu'ayyid ya musulunta sakamakon kaza da kaza dai dai sai rike babbana aboki ne da ya ta tsiranci da shi da wadure yake kira bozan furen ko kullum furen din nan na jiki khalil kenan ba wai habib ba ko sadiq a a khalil shine wanda wato wata ciki har zurin da ya sani kana iya gaya mar abin da yake cikin ka saboda haka da ubay bin khalid ya zo da yake da shi bai da wannan ba san bai da ba aboki sai yake da shi shi inda yana so abubuwa su tafi daidai sai ya je ya warware wannan abun musulunci sannan kuma ya je tsoba annabi alaihi salatu wasalam ya hu a fuska saboda wato mugun aboki sai ya dare jawara kawai ya je an fa gama komai a yadda ruwa ya nuna annabi ya zo ya halarta saboda jin wato dadin haka ya kuma musulunta da ya zo sai ya ga amarci ya fita daga musulunci kuma sai ya je ya tuba annabi ya imamul qurtubi yace ya fita ya je yana zuwa ya toba annabi alaihi salatu wassalam yawo yau bari mu bari ki ta tsaya ya toba masa yawo ya faɗi baƙaƙen maganganu ya biyo yace kuma ya fita daga musulunci ya fita to shine ruwaya ta nuna cewa yawun da ya toba sai da ya dawo kansa ya zama masa guba poison dan sai da ya ma alama a fuskar labbansa har aka kashe shi fuskar da ka gani za ka dauka irin wanda gas wuta ta kama ta gas ta bata fuskar gaba daya sannan leban ya tsaga ya makale saboda wuta ta ci to shine Allah yake ba da labarin cewa ka tuna ranar da ya abu zalimu ala yadayhi ranar da azalimi zai hiji hatsansa ya kuli ya rika cewa ya laita ni ta kaftu ma rasul zabila ya kai tona ina ma na bu hanyar sirbar annabi alaihi salatu wasallam wanda na rika da inda da ya musulunci yanzu ya fita shine ma da yake yukhbiru ta'ala anna min zalimin ladhi faraka tariqar rasul Allah yana ba da labarin labari dangane da nadamar wanda ya bar hanyar Annabi alaihi salatu wassalam wa ma jaa bihi da abin da yazo masa da kimi ya inda Allah daga Allah madaukakin sarki min al-haqqi na gaskiya al-mubin wanda yake mabayyana alladhi la niyyata bihi wanda babu kokonto a cikin sa wa talaka tariqan ukhra ya dauki wata hanyar daban gaira sabili rasul ba hanyar manzon ba fa idza kana yawmul qiyama nadima to idan kiyama ta zo sai yayi nadama duk wanda ya rike aboki irin wannan haitu la yanfa'uhu nadam lokacin da nadama kuma ba za ta amfane shi ba kwata kwata wa abda ala yadayhi hasratan wa asafa sai ya tiji yatsa dama cizon yatsa ko a gurin bahaushe ko da baka tiji yatsa ba abin da ake nufi nadama ce mutum ya zo ya gara sani akan ina ma bai kaza ba to shine cizon yatsa sai yake hasratan wa asafan zai zo yana mai nadama kuma yana damuwa yana cikin bakin ciki sai ma da yake wa sawa'un kana sababu nuzuli ya bi kuma ta bin abi mu'aydin duk ɗaya ne dalilin saukar wannan ayar ya hasa tabbata ne akan hukuma ibn abi mu'aydin au gairi ko wani min al-ashiyai daga cikin cikin mutane fa innaha ammatun fi kulli zalim to ka sani cewa ba iyakan da ta tsaya ba har yanzu ayar tana kan duk wanda ya yi aboki mugun aboki tana kansa da yawa za ku ga yanzu din ka auna hatta matasan mu yanzu za ga wani mutum lafiyayye da tsatse wani din nagartarsa idan kake kai sakaci ya haɗu da mugun aboki to zai jai ina yawan gaya wa mata muna karatuka musamman iyaye cewa idan Allah ya baki ɗa mai sanyi mai shiru-shiru to ki kulawar ki sai ta fi karfi akan ka fiye da mai kazar kazar domin abokai sun fi saurin tasiri a kansa nan da na aboki yanzu wani zai zo wannan mai nagartar da kake ganin ba ruwansa da komai to abokai sun fi juya shi idan yana da aboki dan mai hali kuma bai da tarbiyya to da wuri zai lalace shi ta zama wace yake cewa wato wasahib khiyaran nasi kanju musallama wasa'in kiraran nabi yawma tandamu yace kai abota da wato da kiraran nabi wanda yake mafi nagarta a cikin mutane kanji musallaman to zaka kukuta ka zamto salim alim zaka hadu da Allah madaukakin sarki idan abokin ka ya zama mutumin ke amma da zarar ka dauko aboki mutumin banza shi zai iya kace ma ko nawa ne a gurin lalacewa za ga wani abokin baya iya baka naira ka share shi ko a jale mu amma zai iya sai ma kwaya ta dubu biyu zai iya zai iya biya ma dubu uku kai jina duka wannan ɗabi'ar abokai ce shi sa annabi alaihi salatu wa salam ya faɗa a hadisi abi musa al-ashari cewa wato inna ma matal jalis salih wa matal jalis su ka amin al-miski wa nafiqil fi hakika misalin mai zama da aboki na kwarai da mai zama da mummunan aboki sai annabi yake kamar mai sai da turare da mai hura zuga shi sai annabi yake fa hamilul miski shi mai sai da turare in ma an yi hadiyata ko dai baka turaren wa in ma an tafi da min ra'ihatan sayyiba ko kuma zama da shi yasa ka ji baka sa turaren ba amma kai ma kan shi ya ya mutu kinka din da mai sai da turare yazo yanzu nan ko da ba kowa ba da ya wuce za a gane cewa ne sai da turare ya zo sai ce wala bikal fili shi ko bai hura ziga zigi in ma an yi harika ya baka ko dai kona ba kayan kana zaune da shi wai in ba an tafi da min gura'i haka bungina ko kuma kai gaba ɗaya kayan kai goma yana kauri da sabon gurin to haka aboki yake haka aboki yake ɗabi'a shi za duk inda kake da yaya ka rika kula da waye yake mu'amala da wannan shine ɗaya daga cikin nauyi da ya kamata iyayen mu su kula na taɓa faɗa mala abba garin yadda na na ja kai ya toshi nan ya zo farkon zuwa na gidansu kafin mahaifinsu ya rasu Allah ya masa rahama lokacin da na fara zuwa gurinsa na je ina sallama da shi mahaifinsa sai ya fito da tijan yana fitowa da ya fito na gaishe shi ya tsare mun kallo daga sama har ƙasa bai taɓa gani na ba sai ya biya ashe da yaje sai yake wancan yaron da yazo dan gidan waye ya aboki ne a harkar karatu addini muka haɗu kaza kaza kaza sai yake ka ci gaba da mu'amala ne tabi'a kenan tabi'a da yake wallahi abun da yake masa kenan idan da girman sa shine babba gidan amma duk wanda yazo neman sa to sai ya zo ya duba ya ga waye idan bai yawa ba zai ce wancan dan waye ka faɗa yake to kai kai bye bye ne ba na buƙatar kai mu'amala ne wannan shine daidai haka ya kamata iyaye su rika bibiyar ƴaƴan kuma maza da mata in kana da ƴa to ka san wace ce kawarta ka san wato adalin iyayenta idan kana da wato da shi ma haka majority matasa yanzu da suka lalace wallahi abokai ne suka lalace za ka dan ka lafiya salau amma zuwan wani kenan saboda gidansu da kuɗi ubansa ya nukan ma komai sai fara siya ba kwaya tun baya ga sai ne fara sun baya ta to shi za ko da yaushe ya zanto ɗanka ƴaƴanka da suke wato da Allah ya madaukakin sarki azurta ka su ya zanto ko da yaushe kana wato jin su a jikinka abubuwan da kake yi ka ja su karatu zan zo yanzu ɗana ya yi waye to gaba ta in tori ya ga me nake yi ba kai za ka karantar ba lokacin da za ka to magariba zuwa isha janyo ɗanka don wani rike hannun da yake tafi kallon Barcelona da Real Madrid kai ka janyo shi ku tafi karatu ya ga cewa ga abin da kake zuwa wannan wata abubuwa ne da suke sa wato wato kokolwar yaro ta fetu kuma ya jaru sannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sa yaro a engaging din zai zanto mutum na gari shine zanto abubuwan addini irin wayannan abubuwan da za ka ce mala haka shine yake kiran sallah mala sayyidi shine kaza yi kokari ka makala danka aji irin wannan abubuwan da ake yanzu a ce ranar juma'a ka ko yaro na dan kankani kawai ka dauko dan ka ce kai balan ziyarar din sai yana sa yara su dawo ko ka ce a koya maka kiran sallah kai in je din din da wani abu da addini to wannan yana sawa ta ya jaru amma da zarar ka take shi duniya ta rike shi to zai zai iya shiga hannayen banza matsalolin da muka samu a wannan matsalar wannan matsiya ce da Allah ya raba mu da ita a wannan wata shida karar da aka kawo mana da yara saboda rashin makarantu yara yake kara goma sha ɗaya sha biyu da suka bayar da yayi suna da yawa Allah yara ƙanana aka ba bature ya faɗa ya an idle man is a devil to a job duk lokacin da mutum ya zama babu abin da zai yi dan zai ba shi aiki shi zai dauke shi shi ne zai ba da aiki sai dauke shi aiki ya bashi aiki kawai ya sai zai kaza saboda haka ya kamata iyaye su ƙara kula da wannan kwarai da gaske tarbiyyar da Allah ya dora ma ya baka yaya to tarbiyyar tana kanka kamar yadda Sheikh Usman dan Godiyo yake fada to an yayan ka goma sai Allah ya tambaye ka sai bayan daya kuma bayan ka gama bayani a tambaye Annabi alaihi salatu wasalam a ce haka kake yayi idan ba haka kake kai ba to kaga baka wuce ba saboda haka wajibi ne ba kawai mutane musamman bahaushe da zai ta zuwa yaya kamar yayan zomaye amma ba abin da ya masa zafi da tarbiyyar su wannan kuskure ne shi sa malamai suke cewa ake ta bayani cewa tari space ba haramun ba ne mutum ya ba da tazarar iyali ba wai ya yi fulanin cewa guda uku zan haifi ba shi ba tazara a huta don ya ƙara kulawa sannan ya ƙara kula da wanda suke gabansa sannan ita ma ta huta wannan ba haramun ba ne a musulunci tanzimun nasl malamai sun yi rubutu a kai akwai tahdidun nasl akwai tanzimun nasl tanzimun nasl halal ne tahdidun nasl wato cewa guda uku a nono baturi a kai jiki da albashinta ya auna cewa kaza wannan shine haramu wannan wato wala taqtulu auladakum khashyata imlakin ko min imlakin wannan sirrai na Allah ne a ce ai albashin ka dubu sha biyar ne kuma kai ka riga kana bota kaza ka shiga uku wannan ba shi muke magana a kai ba amma wannan tsarin da ya dauko ya zo ka tsara iyali cewa uwar ta huta kai ma ka huta ya halatta mutum kaga ya zubo yaya guda goma wai ya bar guda uku ya ɗebu wai bakwai ya kai shi gabas ba ruwan zarafi wannan ba daidai bane a musulmi ba daidai bane saboda haka wajibi ne a kula da kyau duk wanda kaga abokan ka zai zo zai iya taimaka ba wani da taba zina ba amma da dalilin abokin sa ya fara saboda shi ɗabi'a san aka zauna kullum ma maganganunsa maganganu ne na batsa kuma yana ta gaya mai shi bai waye ba kan da yiwuwar shi wuta haka za ki taimaka izini wai shi wuta ai ya yake yi munafiki wa ya san ma me kuke yi sai an ji tunda ba wanda ya san me muke yi mu tafi a haka amma da wannan magaganin yana faɗa kullum kana tafiya akai wato wata ran zai rinjaye ka saboda haka wajibi ne ka lura da kyau a abokanka ka auna ka ga wane ne za ka amfani da shi da ana tsammani yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk abokin da za ka yi zanto yana da wasu tubobi tuba ta farko da zarar ka ganki zai tuna ba da Allah duk abokin da zaka yi zanto yana da wannan sifa sannan ta biyu zai tunatar da kai Allah maganarsa yake maganarsa kuma idan yayi zaka ga ilimin da a cikin da yake wannan aboki sannan kuma idan ya aikata wani abu zaka ga cewa lalle wannan abu idan kai kai ma zaka amfani da shi a lahira yace in baka da aboki irin wannan ba abokin kirki bane duk abokin da zaka zo kai ba daidai bai kira kai cewa dan ina ganin kaza ya kamata yi ba kaza ba to wannan abokin tafiya ne ka da ko hanya ko da da kudin ka ne zai ce ni ina ganin sai kai kaza saboda kaza to wannan ya kamata ka rike na gaske kuma abokin da zaka zauna baka da kokobo yana baka shawarwari dukkan kai kudi to in kai kudi kai mutumin kirki ne kar ka rabu da dan mabiya yawan matasan yanzu ga abokansu wanda suke da aka taso ake aka ci kwarbai tare kuma yake gaya ba gaskiya yanzu in ya kudi ba shi ne abokin sa ba duk sai mai mota shi jin da mai da mota yanzu ba abokin sa bane da yawa matasan yanzu haka ci to yi za a ga fada wani layi da daban a rika zuwa tasu duk inda ake wani tasu na rashin mutunci sai ya jaji kuma ko kowansa ba za a yi kuma bai da kuɗi mai a motarsa shi zai zuba ba saboda haka wajibi ne matasan mu mu lura da wayannan abubuwan da kyau kamar yadda na faɗa ke karan jiya mutuwan nan yanzu kun ganda lokacin a baya tana ta ɗaukar da tije yanzu matasa take kwasa kuna gani yayi kuma wata gaya ba ba wancan matashin da ya mutu jiya ko je karan jiya kwana uku baya na yi sallah na biyo na ga shi a sahu sahu na uku bai san saura awa 48 ya mutu ba saboda haka ba ruwanta da sallama ko da yake tare kuke ya kamata ko da yake kai mata kyakkyawan shiri halayen da ɗabi'u da matasa suka ɗebo a yanzu na abubuwa na rashin mutunci ko shakka babu wasu abubuwan idan wani ya ji sai kan sai buga Allah saboda an kai matakin da yanzu wai a yanzu da muna ganin abin a gurin kabilu can ko kuma mu ce a wasu wuraren daban a wajen waɗanda ba musulmi ba yanzu ya dawo cikin mu gurin Hausa Fulani ka dau matashi yanzu shekara 25 25 til in baya shaye shaye ke ba ya taba zina wanda da ba hauji abun alfahari ne tabajjuji yake da wannan cewa har yayi aure bai saki masa ba yanzu haka abin yake gurin maza kuma haka yake gurin ƴan mata ku yarinya kwanan nan na santa baban da yake kesa ita aka zo ana kesin ko bata wani damu ba ana magana cewa ashe idan ta tafi unguwa gurin wani saurayi yake zuwa har ashe wai fil aka sa mata anan na rantsi da Allah fil ne da ita yadda iyayen ta suke jan maganin fulani ita ma ja take saboda haka duk wanda take neman ɗa namiji ita ma za ta nema ko shekara 20 ba ta ba to shi sa idan kana so Allah ya baka lafiyayyar mace ta gari to yi kokari ka bi dokokin Allah dan yanzu matan da wazan ba ƙwarya bace da za a kwankwasa a gane cewa wannan bai da matsala kaza ba ƙwarya bace sannan na ƙara ba iyaye jawara duk wanda ya zo neman yarka sai yayi gwaji ko gemun sa yana ta kokata sai ya gwada Allah in ko ba haka bai rabu da yarka kakura kawai sai ya gwaji duk wanda ka je nema in dai ka yarda da kanka sai ma a gwada ka banda ma wai gwajin da za a yi na wancan na lafiya daban da za a ce jama sai a wannan na wayannan cutar sida din nan kawai a gwada saboda al'amarin ya lalace fiye da yadda wato ake tsammani ya lalace ne gaba kusa ba matasan mu yanzu suna ganin kamar daga duniya sai Kaduna an shiga wasu yanayi kala kala zina ta zama ado yanzu ta zama yara wani malami yace mu a secondary school a makarantu ɗan mata a nan yake koyarwa yace wallahi akwai wanda zai da aka fito da ɗan mata shida ɗan SS2 3 dukkan su kowace shirin take ta na rantsi da Allah kuma iyayensu gaba ɗaya da aka kira uba wata yarinya ba wanda ya sanya iyayen Allah saboda haka ya kamata mu yi zakalan tsan mu kula da kyau wata irin rayuwa ake abin da nake faɗa shi ne wannan rayuwar ko ba a ma faɗa ba ya kamata mutane su zama ma da rai ai kana ganin wani cinkan a yake yake rage mutunci yanzu da kai wayo ka zama saurayi ka girma ka auna ka gani rayuwarsa wa yake jawarta wani dukkan ayaye ka mutumin kirki ne yana da nagarta yanzu da ka girma ka taso kake gani kake kake kallon rayuwarsa wani baya shawar rayuwarsa ka auna ka gani saboda haka ya kamata ɗan uwa mu lura da wannan da kyau al'amari ya zama wani iri yanzu idan Allah ya baka yaya shi sa yanzu da zarar an ba haihuwa mai hankali ne gari kana murna kuma hankalinka yana sai wallahi tallahi kana murna amma kuma da ka tuno wani abu sai hankalin ke tashi domin sai lawar ya ce zamani kala uku ne akwai zamanin da dan kare da zaka ce fita yi wasa da kowa ko abokin sa yace zamani na biyu da zai zo shine zamanin da zaka ce dan ka yace abota da kowa amma banda wani da wani da zamani na karshe da zai zo kuma wanda za dan kare fita ka ce ba ka san su gaji da kowa sai wani da wani a shi miki za ka ware wato ‘ya'yanka abokai a wannan zamanin muke yanzu saboda yadda al'umma ta zama saboda haka wajibi ne mu yi ƙoƙarin kiyayewa idan kai nagarta kanka kaiwa mutum zai gane zai rika jin daɗin nagarta idan ya yi ta amma idan ya tsaya ya ɗauko ko koma bayan haka wallahi zai nadama kuma lokacin da zai nadamar ya fara ta ba za ta yi mara amfani ba idan ka san kana ɗabi'a lalata ƴaƴan mutane ka daina ka tuba zuwa ga Allah idan ɗabi'a kake domin auren nan kana so ka zo ka yi idan ka zo ka yi baka san da me za a fara ba kuma baka san da me za a fara ba Allah ya kawo ba taka jarabawar har gida kana ji kana gani ba sai ka mutu ba kai ma sai ka ɗanɗana saboda haka ya kamata mu lura da kyau shi sa can wata wata addu'a da Annabi alaihi salatu wasalam yake yi cewa wai suna ganin bata inganta ba amma ko da bata inganta ba ma'anin da kyau cewa Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makir ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga aboki makir wa makir yana da wada mai fadi shine wanda zai zo ya jaka gurin barna ya kai ka gurin lalacewa duk abin da zai zanto iyayenka ji Allah wadai da shi ya koya ba inda yana ganin shi ya lalace to kai babu ra'ayi tsora ka a wannan layi saboda haka ya kamata mu yi taka tsantsan mu kula da kyau mu ƙara lura da kyau idan muna so mu haɗu da Allah talim alim to shine Allah madaukakin sarki yace wa kana yawman alal kafirina asira ko kaga ai Allah madaukakin sarki ya ga mana wannan cewa yawma tuqallabu wujuhum fin nar kacin ranar da fuskokin su za su jujjuya a cikin wuta yaquluna ya laitana adana Allah wa adana rasula kaji suna cewa ya kai kanmu ina ma mun bi Allah mun bi manzo wa qalu rabbana sai suna cewa ya ubangiji inna aqana salatana mun bi zuwa gabanin mu ne jagororin mu wa kubara'ana da kuma waɗanda suke manyan mu fa adalluna sabila suka batar da mu hanya sai su ce rabbana atihim bi'afaini min al'azab ya ubangiji ka ninka musu ninki biyu na azabar da za ka yi musu in goma za a ba za a mutu azabar ta zama 20 wal'anu la'anan kasira a wata kira'ar ko la'anan kabira Allah ka tsire musu dinuwa mai yawa wanda suka batar da su yanzu suke kaiwa Allah kukan cewa Allah ya tsire musu albarka to shine tun kafin a zo wannan ranar da mutum zai yi nadama to ya kamata ya koma zuwa ga Allah duk abokin da kaga ba zai taimaka ba ka ba Allah ba to yi kokari ka kauce masa abokin da zai jaka akwai wanda za ka suna da wannan ɗabi'u wani yana da ƙarfin gwiwar da zai iya janyo abokinsa wajen karatu wani yana da wannan ƙarfin gwiwar wani kuma bai da wannan ƙarfin gwiwar amma shi abokin zai iya jansa gurin barna abin tambaya shi ne me yasa wai duk lokacin da duk lokacin da aka ga mutumin kirki da na banza ake tunanin shi na banzan ne zai lalata na kirkin me yasa wanda ya kamata wato psychologist su ba mu amsa eh ya kamata a gano mana me dalili me yasa duk lokacin da yanzu kana ganin mutum da mutumin banza a ce kai me yasa ba a tunanin shi na kirkin ne zai tashi ya kamata akwai ɗan boko sosai psychology su gano mana me dalili me dalilin da yasa an ga mutumin kirki da na banza ake tunanin shi wannan na kirkin shi za a kira a jawo kunni ba a tunanin cewa shi ne zai janyo shi yanzu masallaci zai kawo shi a shi ake tunanin zai dace kai ke kai gurin na'am kalilan ma da zakar ko to saboda magana izin bangaren da yake bangaren mai nagarta ya buna mai barna rauni kana nufin wanda yake shi mai barna magana izin sa yafi kwari akan wanda yake bin Allah yafi kwari duk kun yarda da haka kenan na'am saboda akan an kewaye wato kamar ke dan yana bada gudunmuwa mai yawa ko mai yawan gaske lokacin da za a zo shi ke nan shi zai aga zama yana tallafa ma lokacin da kake so ka yi wa wani illa nake yana magana yawa dawa ɗaya magana da nake so a kawo kenan to kuma gudunmuwar ta tafi ta Allah ne yana da ƙarfi kuma Allah ma yana da ƙarfi shi ne kawai tambayar me yasa ko da yaushe tunaninmu cewa da an ga mutumin kirki da na banza cewa kai kai hankali ne alaikum salam ana iya samu dai gyara shi ko ba a iya samu amma kafin gyaran za a sha aiki ko Now. Bayan daɗi ta fi sauƙi ko? Kamar hanyar gegantaka sauƙi ne maganar da yake zo yi. Cewa hanyar gegantaka sauƙi ne da ita. Mu kuma mutanen mu ba sa son wahala. Wannan mu ita ma hujja ce ko? Duk da haka cewa ai ta gano mana da abubuwan duk dalilan da kuka faɗa suna duka amma dai musamman waɗanda suke harkar wato sanin harkar eh psychology muna so su kare mana dan bincike a kai to sai na na'am mm wanda Allah ya sanar Na'am. Sun fi masu jin yawa. To na fahimta. Eh. Eh kwarai kuwa. Na fahimta, na fahimta. to kaga wannan zai agaza masa na fahimta da kyau kamar yadda suke abin da yasa da ba muke son irin wayannan bayanan ai sun yi wani bayani wato kwanaki da yawa ne sha'awa cewa duk wanda ka gani ne aure yana so ya ƙara aure wannan shine ka'ida sai dai kawai wata dalilai ko dai tsoron kaza ko saboda kaza ko suka yi ta kawo dalilai to shi ma irin wannan binciken muke so mu samu mai kyau duk wanda ka gani ko ya ce ma yana so ko baya so ka'ida yana so ya kara ya kamata ba ta su san wannan abin da zai sa ya karawar abu yana dalilin su shi ya san wannan shine abin da suke faɗa cewa kaji malam Usman yace haka ne ko da jin tsoron mai zai je misali misali da suke yi jin tsoron zaman lafiyar da yake kada ya zo ya tarwa bai daya jin tsoron kuɗin muhalli abin da zai kashe yana ciki jin tsoron yaya ƴaƴansa za su taso akwai wannan ko irin wani abubuwan suka tattaro irin su muke zo mu ji me yasa duk lokacin da aka ga mutumin kirki da na banza ake jin tsoron na kirkin kai na kai ya narki alaikum assalam na haka haka Aka yi aka yi kwarai kuwa kwarai kuwa ai wani abun halal ne ba ba na ga muku buredin na je siya wani sai har da mu to irin wayna abubuwan ne halal ne wani abun abin da rike ko halal ne wani abun amma kai idan kai sai a dauke shi sama akwai wannan dalilin da cikin dalilan na yadda an bayyana da kyau ko to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu lura a ƙara binciko mana wasu abubuwan wata kila za su taimaka mana wajen ganowa na'am ladda Na'am. Na'am. Na'am. Wai dakta yake inda aka haɗin shi ma yana da muhimmanci. Misali idan gurin lalata ne shi mutumin kirki ne ya kai shi gurin. To ai idan abin da nake fahimta shine in har mutumin kirki ya je gurin ai an janye shi kenan dakta. wannan muna magana ba ma a gurin kowanne misali kawai a waje yanzu su zo wucewa kawai da kiri yana waje a zaune duk ya san su dole sai kan su zo wucewa kawai masallaci za su sabon gari za su ina za su jire da sani da amma dai ya kan su za su ci to sai zuciya ta zuciya ta ta ga ya marcewa sai zai ga daya ne to me za a kafi rinjayarwa akan cewa shi na banzan ne zai ja na kirki eh mun yadda da wannan duk wannan gudunmawar mun yadda da ita me zaka ce ala ani ai ko sa eh
Mm.
haka min bayan adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim na fahimta to duk wannan gudunmawar da da aka ba mu tana da amfani kwarai da gaske alaikum assalam haka wanne wanne ne babu baya bukatar effort zama na banza na'am baya bukatar effort yawa wannan ma dalili ne ko ba dalili bane shi za a ga an ce mutumin kirki na za na baku misali da zu za ga mahaifiyarsa da mahaifin sun ce kara sha takwas suna ba shi tarbiyya sha takwas lafiyar salau ba su da matsala ne amma yanzu a wata biyu abubuwa sun lalace gaba daya gaba daya abubuwa sun rike haka yake wannan duk dalilan da kuka fara gaba ɗayan suna da fa'ida kwarai da gaske Allah bada wace zarki ya kiyaye mu wanda suka kauta hanya kuma Allah ya dawo mana da sai Allah ya kiyaye
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Allah ya ce wa qala rasulu sai manzon ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi haqiqa mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan abun karantawa alqur'ani a matsayin wato abin da suke kauracewa malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan musamman ibnu al-qayyim a cikin littafin sa al-fawaid ya kawo abin da ake nufi da hijrarul qur'an kauracewa alqur'ani shine yake na farko wato mutum ya ci imani da shi na biyu bayan in kuma ya yi imani da shi ya karanta shi dan wani zaka ga baya karanta alqur'ani tsakaninsa da shi daga ramadana sai ramadana ko kuma ya yi imani da shi yana karanta shi amma kuma ba zai aiki da shi ba shi ma hijranul qur'an ne kauracewa alqur'ani ko kuma na hudu shine wato adamu tadabbur fihi rashin yin tadabburi akan alqur'ani yayi imani da shi yana karantawa yana aiki da shi amma baya tadabburi tadabburi kuma ana samun sa ne ta irin wayannan hanyoyin abiya alqur'ani hatta wayannan bayanan da malamai suke kai yanzu duk tadabburin alqur'ani kowa ya tuno cewa me yasa kaza shine tadabburi to rashin yin tadabburi alqur'ani shi ma kauracewa alqur'ani sannan na biyar ibnu qayyim yace adamu tadawi bi hidi amradil qulub rashin yin magani wato cututtukan zuciya da alqur'ani mutum cuta ta same shi ke da cewa in ya gaya wa Allah Allah zai maganta ba wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce ba qur'ani waraka ne amma ba kai yadda ba ba shi bai yadda ba kwata-kwata saboda haka rashin yadda da cewa qur'ani waraka ne shi ma wato rashin kauracewa alqur'ani ko kuma qur'ani ya zanto wajen karantawa yana wahalar da mutum wajen karantawa baya ya fa iya biyawa amma ba zai biya ba ya yadda a rana zai karanta jarida daily growth ko this day mai shafi 40 amma ba zai karanta peji ɗaya na alqur'ani ba peji ɗaya wannan kawai cewa alqur'ani za ga qur'ani a gidansa a cikin gafaka yayi kura wallahi rabansa da jikin bara amma bauti at loss of power din sai har ya haddace kowanne lo yana gefen gadansa a gefen gulo kowanne lo ya haddace to saboda haka wannan kaurace ko kuma mota ce da shi baya iya biya alqur'ani amma kullun gafiri na alqur'ani na sunan har yayi kura amma Michael Jackson kullun sai ya ji ana al-lail wa atrafan nahari duk wannan kauracewa alqur'ani ne ittakazu hada alqur'ana mahjura annabi ne da kansa zai kai tsara gurin Allah yace ya ubangiji wayannan sun kauracewa alqur'ani sai Allah yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa haka nan muka sanya wa kowanne annabi abokin gaba min al-mujrimina daga cikin masu kene ne waɗanda ba ta ji masu kunnan kai wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira lalle ubangijinka ya isa idan to hadiyan ne shiryawa wa nasira kuma mai taimako sai Allah yake ne وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ومثلناه ترتيلا
Allah madaukakin sarki yace wa qalan ladina kafaru sai kafirai suka ce laula nuzila ala jumlatan wahida dan me yasa ba saukarwa annabi alaihi salatu wasalam wato alqur'ani sauka guda ɗaya ba lokaci guda yadda aka saukar da at-taura da injila da zabura duk lokaci guda aka saukar da me yasa shi ma ba za a saukar masa jumlatan wahida ba Allah yake kazalika linu sabbita bihi fuada mun yi haka ne dan mu tabbatar da shi akan zuciyarka shi za wani sahabi ya ce idan muka je ɗauko ayoyi gurin annabi alaihi salatu wasalam ba ma zuwa a ƙara mana wata sai mun haddace ayoyi goma sai na umar ne ya ce idan muka ɗauko aya goma ba ma komawa a ƙara mana wata goma sai mun haddace ta mun yi aiki da ita sannan muke koma saboda suna so ta haɗa karatu da aiki shi za ka ce sahabbai akwai waɗanda suka rika yin dako don zuba da zakka sai da suka tara kuɗin zakka dako saboda sun ce Allah ya ce wato aqimu salata wa atu zakka mun tsaye da sallah kuma saura zakka suka rika tara kuɗi sai da suka tara kuɗi ya kai nisabin zakka sannan suka ce to sun sauke wannan aya amma yanzu wani yana nan kullum jira yake shekara a bai shi baya so ya samu ya fara bayarwa kawai ya san watan da wato alajuwa ne yake bayarwa kuma wato watan baya da kusani yana cika ya san lokacin kamata ya ce ma a ranka ka sa a ranka cewa ya kamata ni ma in yi hoɓɓasa da Allah ya da shekara mai zuwa ni ma zan fita to Allah madaukakin sarki yake mun yi haka ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka kuma da lokaci guda aka sauka wa annabi Qur'ani domin taurin kan mutanensa ya fi duk nau'in san mutanen na baya to da sai sun zo sun faɗi wani abin daban da a lokaci guda za su karyata alqur'ani gaba daya sai karya ne kaga sai ya annabi ya rika jiran wata ansar wani qur'ani ne kuma sauka ke amma wannan a lokacin da suke faɗai kalubale ba a lokacin ake wahayi cewa ba za mu sa kaza amma saboda sai jantaka ba su yadda ba kuma sauka alqur'anin sauka yi ce amma suna magana jumlatan wahida ai an yi jumlatan wahida din da ramadana ko lokacin da aka kai saukan madadi gaba ɗaya a lailatul qadr gaba ɗayan sa aka saukar da an yi jumlatan wahida din daga baya ne a shekara 23 kuma aka yi man munajjama shi sa ɗaya daga cikin falala kamar yadda ibnu kafir yake faɗa cewa bibiko alqur'ani akan sauran littattafai bibiko annaba akan sauran annabawa shi sau biyu aka saukar da alqur'anin sa na farko jumlatan wahida irin nasu sannan na biyu kuma munajjama a rarrabe tsawon shekara 23 tare da amsa to sai Allah madaukakin sarki yace to kadalika lisabbita bihi fu'ada wa rattalnahu sannan muka jira muka kyautata shi tartilan mutakar kyautatawa shine za a ji alqur'ani daki daki akwai ayat da ko baka jin larabci aka biya za ka gane cewa lalle wannan sakon ta kaza ne kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ko ba fassara ma ba ka san wani abu ne yake faruwa a gurin to saboda haka haka alqur'ani yake tartil din kenan sannan wajen biya sai a biya shi tadhiran wa tafsira yadda yake to sai Allah yake wala ya'tunaka bi matalin tabiya na ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله يجي ولا يأتونك بمثل بلا سبب أمك دون مثال وكو هجة إن مثل ما لم تفسيري والسكة أبن أجل في الحجة الحجج والبينات حجة واتو دليلي shine bi matsalin illa jinaka bil haqqi fa sai sai mun zo maka da gaskiya akan wannan abin da suka zo ma din wa sana tafsiran da abin da yafi wannan kan fassara sun cewa annabi alaihi salatu wasallam yana wato da dabinka Allah ya ba su amsa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa tatumsiru wa yusirun bi ayyikumul maftul har sai da Allah ya ba su amsa in ce annabi alaihi salatu wasallam yana da tabunka ya Allah madaukakin sarki yace ma an ta bi ni'amati rabbika bi majid kai dan gane da ni'imar da ubangiji ya ma kai baka da tabunka ko daya sannan kana da lada wanda ba zai yanke ba sannan kana kan wasu dabi'u kyawawa khuluqin azim manya manyan dabi'u kuma kyawawa Allah yake fasatu siru wa yusiru da sannan za ka gani su ma kuma za su gani bi ayyikumul mawqin cewa waye ba ku kaci tsakanin kai da shi sune ko shakka babu to Allah madaukakin sarki yace alladina yuhsharuna ala wujuhihim sune waɗanda za a tace su akan fuskokin su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama Allah yace ulai lalle waɗannan waɗanda ka gani a ranar alkiyama da wannan sifar sharrun makanan in dai ka go su akan fuskoki ranar alkiyama suna tafiya akan fuskar rana alkiyama duk wanda ka gani akan wannan siffar to ka sani cewa su ne masu mafiya sharrin matsayi shine sharrin makana masu mafiya sharrin matsayi wa adallu sabila sannan kuma hanya ce take mafi tsakewar hanya shi ta wato na Aisha Allah ya kara mata yadda take tambayar Annabi alaihi salatu wasalam take ya rasulullah oke hadisin Anas bin Malik wani bawan Allah ne ya ce ya rasulullah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah ta yaya za a tashi kafiri a kan fuskar sa ranar alkiyama ta yaya gashi kuma Allah ya faɗa to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yake da shi yadda za a tashi kafiri akan wato fuskarsa ranar alkiyama shine wanda ya tafiyar da su innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumsiyahu ala wajhihi yawm alqiyama yace wanda ya ba shi ikon tafiya akan kafafuwarsu shi zai ba shi ikon tafiya akan fuskokin su ranar alkiyama Allah madaukakin sarki kenan aba man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim kin wanda yake tafiya akan fuskarsa mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan shi ya fi daidai ko shi ya fi tafiya akan kiriya fiye da wanda yake tafiya akan kafafuwansa ala siratin mustaqim ai ko shakka ba ɗaya ce ba idan ai ko abin ba za ka ga mutum yana tafiya a fuska ba akan fuska to amma rana alkiyama wasu daga cikin alamomin su na cewa tabaku ne za ka gansa akan fuskokin su za su rika tafiya to shine alladina yuhtaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila sai Allah ya ce
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا هل يتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بقى النبي موسى للتاجي التوراة كده waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira sannan muka sanya masa a tare da shi akwai dan uwansa annabi harun a matsayin mataimaki mun faɗi wannan a suratul daha a can baya cewa babban alfarma da aka taba a duniya ke cewa wani ya nema wani alfarma shine yadda annabi Musa ya nema wa dan uwansa alfarmar annabta babu alfarmar da ta wannan girma ba kwamishina za a baki ba ko gwamna ko wani kaza annabta za a baki Allah kuma ya yarda ya baki sai Allah madaukakin sarki yace fa kunna zaba ila alqaumil ladina kazzabu bi ayatina sai muka ce da su in haba ku tafi ku bi alifu tasmiya kina fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yattadi alifu tasmiya ne a wannan gurin ila ba ila fir'aun innahu daga ko to sai yace ila alqaumil ladina kazzabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka kare da ayoyin mu sune wato banu isra'ila fadammarnahum sannan muka halakar da su ai ba halaknahum tadmiran ahlakan muka halakar da su mutukar halakarwa sai Allah yake ne وقوم نوح لما كذبوا قل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا كبرنا تكبيرا الله مرحبا كنت لكي يتجا ولا جاء من السواب ولقد آتيت أو قوم نوح كتنا متعنا النبي نوح عليه الصلاة والسلام lamma kazzabu rusula lokacin da suka kayyata manzanni agraknahum Allah yake muka dimmiyar da waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su su zamo aya ga mutanen da za su zo bayan wa adadna lil-zalimin azaban alima Allah yake muka tana dawwa azalimai azaba wanda take ne radadi to muka kalli ayan nan da kyau wa qauman nu'in lamma kazzabu rusula ka tuna mutanen annabi nuhu lokacin da suka kayyata manzanni manzanni nawa aka tura wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam guda nawa guda daya amma Allah yake sun kayyata bawa wa qawma nuhu lamma kadzabu rasula ba ai kan ga kamata a ce rasula domin shi kadai ne me yasa saboda kayyata manzo ɗaya ka kayyata manzanni ne gaba ɗayan la nufarriqu baina ahadin min rusuli shine ka'idar imani da manzanni idan kace baka yadda da annabin alyaka abada ba kai da yin sa kawai ko shi kace baka yadda da shi ba to har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka yadda da shi ba saboda haka kuma ga yakin Allah madaukakin sarki yana ga mana a suratul shu'ara da zamu zo nan gaba da wasu surorin daban kandaba kandaba qaumu nuhin al mursalin ko haji Allah yake mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni alhali shi kadai suka karyata me yasa saboda karyata annabi nuhu duk karyata sauran manzanni ne da wanda suka shuɗe da wanda za su zo bayan sa kazzabat adun mursalin kazzabat samud mursalin duka haka Allah ya rika faɗa adawa sun karyata manzanni kuma annabi salihu ne kawai a annabi hudu ne kawai a samuda sun karyata manzanni annabi salihu ne kawai kowanne idan aka karyata guda ɗaya daidai yake da aka karyata manzannin gaba ɗaya to shine amsar da malamai suka baya nan kazzabu rusula sun karyata manzanni annabi nuhu ne sai Allah yake azraqnahu sai muka dirbiyar da waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su su zamto ayoyi ga mutane wa a'tadna lil-zalimin 'adaban alima sannan muka tanadawa wato azzalimai azaba mai radadi wa adan da adawa su ma sun karyata manzannin ke shi ne misalin da na bayar wa samuda da samudawa su ma sun karyata manzannin wa ashabar rasi to anan ne wanda suke maganganu da yawa su waye ashabul rasi wasu kace ragowar mutanen samudi ne inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya liyaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iya fa idza nufika fi suri nafatu wa'ida fa yawma idhin waqa'at al waqi'a wa inshaqat as sama'u fa hiya yawma idhin wa'iya wal malaku ala arja'iha zuwa kaje wasu kace waɗannan ragowar mutanen samudi ne sune ashabul rai wasu kace ai da adawa da samudawa Allah da kansa yake ba an tara lahum min bakiya bayan ya halakar da su yace ka ƙara ganin mutum tsaye a cikin su babu kun ga wannan an ruje wannan magana ba ta da ƙarfi sai suka ce mutane annabi shi aibu ne haka ce mutane annabi shi aibu sune ashabul aika su ba haka Allah ya kira wasu wasu suka ce a wasu ne mutanen wani wato annabi da ake kira Hamza na ibn Safwan wanda daga cikin jikokin annabi Yaqub Hamza na ibn Safwan malamin suka ce wannan magana ita ba ta da ƙarfi wasu ka ce a wani annabi ne ba san sunansa ba amma abin da mutanensa suka yi ne wato da ya zo ne mutu a jike suka kashe shi suka wurga jiriya suka rufe ta kawai wasu kuma suka ce a wani annabi ne da mutanensa shi ma can garin gaba ɗaya ɗan mata gori mata neman ma a suya suka fara a tihar wannan lesbian gaba ɗaya da ya zo yana wa'azi suka bi shi suka yi tun masa suka kaje wasu kuma suka ce a'a wasu mutane ne da aka yi da aka turo annabin na suka kaje su suka cinye naman akwai maganganu cewa da malamai suka yi akai amma dai wasu kuma suka ce kawai ashabul rasu a rasu ana nufin rijiya sun kace annabin sun jefa rijiya sun bi ta kuma da duwatsu sun rufe ina tuni ashabul rasu to amma dai Allah ya gaya mana akwai ashabul rasu a rasu kuma ma'anar da aluga in ka kowa za da rijiya yake ne to yi zawa da suka karfafa wannan magana cewa mutanen wannan annabin kashe shi suka yi suka jefa a rijiya wasu ma suka ce sai da suka yi gutsi gutsi da namansa suka zuba a rijiya wa qurunan da kuma karni daban-daban wasu ma da suka ce karni shine shekara 80 wasu suka ce 90 wasu suka ce 70 wasu suka ce 100 har da ba masu 120 wasu ka kawo hadisin nan na cewa ɗari ne daidai saboda annabi ya ce khairun nasi karni sun mallabi ne dunau sun mai labi ne dunau mafi alkhairin mutane su ne karni na kaga karnin sahabbai shekara ɗarin farko sannan mai binta shi sa malamai suke yin tabaka tabaka a gurin matsayin wato almajiran annabi alaihi salatu wassalam saboda haka wa qurunan baina zalika kafira da kuma karni karni wanda yake tsakankanin waɗannan ne yawa sai Allah yake ne wa kullum darabna lahu al-amsal tabiya dukkan su kowanne daga cikin wayannan mun buga muku misali a kansu wa kullum kuma kowanne daga cikin su tabbarna tasbira mun halakar da su mutuka halakawa an halakar da adawa mun biya a baya mun ji a suratul hud an halakar da samudu mun biya a suratul hud koda a ce kuma nan gaba ma a suratul shu'ara za a kuma shafo labaran su sama sama a kuma tunaman dangane da yadda aka yi sai Allah yake ne na'am ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء نعم أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Allah ya ce wani kada a tawo alal kamri qaryatin lati umkirat madarar sau hakika sahabbai su kurai jawa yayin tafiyar su sun zai cewa wato wata alƙarya wadda allati umtirat madarar sau wadda Allah ya mata wato ruwan azaba daga sama waja'alna 'aliyaha safilaha ko wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdudin musawwama su ne dai mutanen annabi lut su mutanen sadum da malamai suke faɗa to yayin wucewar qurayshawa suka wuce garin ina Allah ya ce hakika kun zai kewa garin mutanen da muke musu ruwan duwatsu wanda da aka da suka tashi yin wato barna ta luwaɗi duk ƴan luwaɗi ne ƴan garin sai da Allah ya ɗaga garin mala'ikun sama da ɗaya suna jiyo kirkirar kajin garin unguwar sannan aka kifo da su kuma aka jiyo su da duwatsu na jahannama to shine Allah yake gaya musu cewa kun zai ke wannan garin kun wuce ta wannan garin yayin tafiye tafiyen ku umtirat madarar sa wanda muka musu ruwan azaba afalan yakunu yarawnaha ba ta gani ne duk wannan ba da rabi bane a gaban ka wane ya mutu wanda ta mutu wane ya hatsari wane yana kwanta a gidansa ya mutu wane kaza amma duk bai zama ma da rabi ba ka rike jin cewa ba kiyama duk wayannan abubuwan idan wato degantaka ce wane yayi yayi kaza yayi kaza kuma ya zo ya mutu a banza kai baka wannan bai zama ma darasi ba idan ba halakar da wasu a gaban ka ba za ka ga wani mutuwar banza yayi ya zo a banza ya koma a banza kuma kana da misalai kai ma da yawa me yasa ba za ka dauka wannan darasin ba idan kai yanzu baka taba zuwa garin mutanen Annabi Lut alaihi salatu wassalam ba ai kana da naka darasin a cikin garin ku da ungoku me yasa ba za ka dau wannan ba to sai Allah ya ce afalam yakunu yarawnaha bal baruwan nan zance kanu la yajuna nusura ba ba ta fatan Allah ya tafi su rana da kiyama da akwai kamar wanda wani yan kanta more ne yana ne yana kariya da azaba kawai ya ce azaba kawai sai ya ce irin wannan ne la yajuna nusura kaga wanda ya dawa azaba kawai ai daga duniya sai ka duniya ke eh more ya yi ce ganta kansa kawai duk wanda ya da babu azaba kawai to kana ba mutane license cewa kowa ya yi jiba biyarsa kawai irin imani ne na kiristoci da suke cewa amma ka mutu za ka dawo kuma mun ka mutu baka yi aure ba wallahi sai ka dawo ka yi aure ka yi kaga wannan ai jahilci ne tsantsa cewa wai kawai dan dama ka wuce Ibrahim in kana Najeriya sai ka tashi a a Ghana ko America ko Ingila kawai duk akidar su kenan kaga wannan intibatul wasirati wannan shine wato inda ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunan da jawawa da tsohon da muka yi kana duk magabatan mu da muka rasa Allah ya gafarta mu muna roƙon ubangiji da sunan da jawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ta biya musu bukatun hali da ake ciki na kunci da damuwa Allah dan sunayen ka jawawa ba dan halin mu ba Allah ka yaye mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka sako aure a gaba da waɗanda aure ya sa a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين